على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثناء كعرف الزهر باكرهن دا ورأي, ورأي من استهدى بعصمته اهتدى ومرعا كما لاحت ذكاء إذا بدا حكى الشمس في الإشراق والنجم في الهدى وبدر الدجى في الحسن والمسك في النفح دعا فسقان الغيث دعا فسقان الغيث خير سلافة وزاد, وزاد فجلى نوءه عن كثافة فلله منه عند كل مخافة حريص على الإنقاذ من كل آفة ففي القيظ يستسقي وفي الفيض يستصحي مضى غير مف مضى غير مفقود السناء ولا السنا وقد أعجز الأيام هد الذي بنى لنا من لنا من أسيل المجد في الدين والدنا حدائقه فيها لنا الظل والجنى فها نحن نجني دون كد ولا كدح فكم قد هدى أعمى وأرشد صابئا فأدبر شيطان الضلالة خاسئا فأدبر شيطان الضلالة خاسئا وأفصح أمي الجهالة فارئا وأفصح أمي الجهالة قارئا حماه حماه الله كهلا وناشئا نعم حماه الله حما حماه حماه الله كهلا وناشئا فلله صبح ليس يطلع من جنحي لقد خاب من عاداه أخسر خيبة رسول جدا للوحي أجفظ عيبة نعم رسول غدا للوحي أحفظ عيبة يرى ملكوت العرش وهو بطيبة حضور رسول الله من غير غيبة وأنا يغيب الكلب قدس بالشرح ضربنا به الياق ضربنا به اليافوح من كل ملحد فلاذ بقول الحق بعد تمرد وقلنا افتخارا حق منه بأوحد حججنا بتفضيل النبي محمد جميع الورى والصفح ليس من السفح
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yau muna ranar juma'a ashirin da uku ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya dace da 29 ga watan goma shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun littafinmu na alwasa'ilul mutakabbala ko kuma takhmisul wasa'ilul mutakabbala wanda aka fi sani da ishiriniya wannan darasi shi ne darasi na goma sha tara a cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi mai albarka to za mu tashi a shafi na 38 malam ya ce sana'un a sana'un wannan yabo ne mai kyau ma'ana wannan abu da ka ji na faɗa ko abin da ya gabata na ambaton halayen annabi sallallahu alaihi wasallama da sifofinsa to sana'un yabo ne wanda yake kyakkyawa sai ce ka arfe zahari ya yi kama da kamar ƙamshin fure kama a ce ga fure mai ƙamshi to ya yi kama da kamar ƙamshin fure wanda annada furen da raɓa ba karahu wadda ta sauka da gare shi tun da sassafe kamin rana ta fito to za ka ga ya ƙara kyau sannan kuma ƙanshin na shi furen ya ƙara tashi sama ya fi ƙamshi sama ga a ce shi wannan furen ya waye gari alhali rana ta bige shi to wannan rana ko kuma an iska mai ƙarfi to wannan sai ya rage ma Uh, shi furen tashin ƙamshi yadda ya kamata amma idan tun da safe bayan asuba aka aka aka saukan masa da raba shine annada to sai ga ya ƙara kyau yana ƙyalli sannan kuma wannan ƙamshin sai ya ƙara uh, abin nan to shine ya shabbaha kyawun yabon annabi sallallahu alaihi sallama da kuma kyawun furen da yana tashin kamshi sannan kuma ba karahun nada damshin ruwa shine ya raba ta sauka gare shi tun da sassafe sai cewa ra'ayun kuma wannan yabo na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani irin fahimta ne shine ra'ayun anan wani irin fahimta ne manista hada duk wanda ya nemi shari'a bi ismatihi da kare da ya giyar annabi sallallahu alaihi sallama ihtada zai shiryu in dai shirya kake so to ka nemi riko da ya giyar manzon Allah shine abin da ya zo da shi na shari'a alkur'ani da sunna to in ka yi haka sai malam ya ce za ka samu shirya za ka samu shirya sai ce wa mar'an kuma abin kallo ne wanda yake kyakkyawa abin kallo ne wanda yake kyakkyawa shi annabi sallallahu alaihi wasallama da yabon nasa ya ce kama kamar yadda zuka'un ɗan rana lahat ta bayyana iza bada lokacin da ta fito ga fili ita rana lokacin da wannan ɗan rana shi ake kira zuka'u to lokacin da ɗan rana kamar yadda yake bayyana a lokacin da ita ranar ta bayyana to haka maganar annabi sallallahu sallama take kyakkyawa ce saboda kasan rana ta fi kyau lokacin da ta fito wannan ƙololin ya fi kyawun gani sama ga irin yanzu kaga rana ta yi ƙarfi za ka gabata ba da daɗin kallo to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake abin kallo ne kama kamar yadda lahat zuka'un dan rana ya fito fili iza bada lokacin ne bayyana sai ce haka shamsa ka gyara ba shamsu ba ne kana karanta nahawu amma baka aiki da nahawu ko an yi dalge bai ganewa haka shamsa wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kama da rana ashamsa maf'ulun bihi ne maf'ulun bihi ko bai zuwa marfu to manzon Allah yayi kama da rana gami fil ishraqi shine wajahu shabahi wajen haske wajen kyalli wajen haskakawa wan najma shi ma ka gyara kaga ka bata shi ka ce wan najma wan najma wannan kasara kuskure shi wan najma kuma annabi sallallahu alaihi sallama ya yi kama da a tauraro filhuda wajen shiryarwa can da zamanin jahiliya larabawa to za ga in dai akwai taurari da daddare to ba su da matsala hanya da wannan tauraro za su dinga amfani ko ba su san gari ba sai su yi amfani da shi su gane ga inda hanya take ta kai su inda za ta kai su to haka annabi shi ma ya yi kama da annajima tauraro fil huda wajen shiryarwa kamar yadda taurari suke shiryar da waɗanda suka ɓace akan hanya to haka manzo Allah yake shiryar da mutane ko al'umma wadda ta karkace daga hanya sai a yi da'awa a kira su zuwa ga musulunci sai su dawo ga gobe bai madaidaici wa badarar duja ba wa badaran ba ne shi ma ka gyara wa badarar duja fataha gudata wa badarar duja kuma annabi ya yi kama da wata na duhu me ake nufi da wata na duhu shine watan da ya tsaga sama ya bullo ya bayyana a daidai lokacin da duhu ya tsananta to a wannan lokaci zaka ga watan ya fi kyau shi yasa lokacin da wata ya kai rabi haskensa ya cika da Allah kori kajin kana ji amma kuma sai an yi magana fil husni wajen kyawu ma'ana wajen kyau da kasan yadda shi wannan watan yake da tsananin kyau to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kama da wannan watan wal miska haka annabi ya yi kama da turare na miski fin nafhi wajen tashin kamshi da kasan in an kawo turare na aka aji sai kaga duk wurin nan ya kama kamshi musamman turaren miski to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ya zo ga wuri sai kaga wuri kawai yana kamshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'a fasaqanal ghaisa sai Allah ya shayar da mu ruwan sama khaira sulafatin mafi alkhairin abin sha as-sulafa shine ruwan da za a tatse kamar a tatsa ruwan inabi ko ruwan lemu al'asir shi ake kira da sulafa giya ma ana kiranta sulafa daga cikin sunayen giya akwai sulafa bisin sulafatun to haka kuma al'asir shine lemu na ruwa shi ma ana kira ne sulafa to kaga ai sai ruwan sama ne ya sauka sannan itace za su yi mi za su yi yaya sai a ɗibi waɗannan 'ya'ya irin su lemu irin su gwaba ko irin su abarba sai a je a tatsa ruwansu sai a mai da shi lemu to shi ne yake nufi allah ya shayar da mu ruwa khaira sulafatin mafi alkhairin abin sha da lemu waza da kuma annabi ya ƙara game da addu'a fajalla sai allah ya bayyana da ya bayyana nau'ahu tauraronsa tauraron da ke fitowa a sama an kasafatin a tsakiyar giragizai masu tsananin duhu wani bisa wani girgije wani bisa wani shi ake kira kasafa don duk sanda an kai hadari to kami ya saukar da ruwa akwai tauraron da Allah ke bayyanarwa to da kaga wannan tauraron ya bayyana to wannan hadarin sai ya zubar da ruwa ba za a yi asara ba za a samu ruwa to shi ne malin ya ce su laraba sun san wannan tauraro to sai ce falillahi mamaki na alkhairi mai yawa na Allah subhanahu wa ta'ala minhu daga annabi ya tabbata inda kulli makhafatin a wurin duk wani abin tsoro to shi annabi sallallahu alaihi sallama sannan ne yake bayyana jara'arsa duk wani maqam eh maqam na tsoro wurin da za a ce kai akwai tsoro wa wurin nan ba kowa ke iya tsayawa wurin nan to shi annabi sallallahu alaihi sallama sannan tsoro yake fita zuciyarsa sannan jara'arsa ta fi fitowa fili sai ce harisun kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallama mai tsananin kwaɗayi ne alal inqazi alal inqazi game da tsamar da al'umma min kulle afatin daga dukkanin wani aibi za a ga har koyaushe al'umma suka shiga bala'i suka shiga tsanani to annabi yana ƙoƙarin ya bi hanyar da zai bi ya tsamar da su sai ce fafil ƙaizi ba gaizi ba ne fafil ƙaizi a lokacin tsananin zafi ba ruwan sama yas tasƙi annabi yana neman shayarwa mana yana addu'a Allah ya shayar da ruwa saboda fari ya zo kuma ga zafi kuma ba ruwa sannan wayas tashi yana neman kurayewar ruwan in sun yawa filfai da lokacin da suka zama mamako cikin gari kun san hadisin nan shahararre da bawan allah da ya zo ya ce ya rasulallah abinci ya lalace dabbobi sun yi kaza kaza kaza kaza ka roƙi allah ya shayar da mu ruwa annabi ya daga hannu aka yi ruwa sai da aka yi sati ana ruwa kuma ya sake dawowa ko shi ko wani ce ya rasulallah ya halakatar da yaro ai gidaje sun samu matsala dukiyoyi sun halaka ka roƙa mana Allah ya jaye mana wa'annan ruwa sai ya sake addu'a kuma sai an ka ɗauki ruwa to shi ne yake ishara zuwa gare shi sai ce ma ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya gaira mafkudin kuma gaira mafkudin sana'i kuma alhali ba a rasa ɗaukakarsa ba gashi bai duniya amma ba yana wanda an ka rasa ɗaukakarsa ba walassana kuma ba a rasa haskensa ba in ka ji an ce assana'u da hamza ƙarshe to ana nufin an rufe a to ɗaukaka idan an ce assana da hamza makasura to ana nufin haske to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ba a rasa ɗaukakarsa ba cikin duniyar ɗaukakarsa tana nan wa rafa'ana laka zikiraka haka kuma haskensa na shari'a kuma yana nan a ƙarƙashi ne yana ake samun wasu na fahimtar addini da ba wannan hasken ba wani ba wani mutum ƙwaya ɗaya da zai iya ma fahimtar addini wa ƙadi haƙiƙa haddul laziba na rugujewar ginin da manzon Allah ya na addini a ajazal ayyama ya gajiyar da kwanaki ma'ana kwanaki sun yi ta biyowa sun yi ta biyowa sun yi ta biyowa amma sun kasa rusa ginin da manzon Allah ya yi amma duk wani wanda ya gini in ba na annabi ba ne to ka ba wannan ginin lokaci yanzu ina ginonin da su shehu usman dan fodiyo sun kai to ka gani babu su amma na annabi yana nan sallallahu alaihi wasallama to saboda haka komi ƙoƙarin mutum duk yadda zai iya gini na addini to za ga sai an kai lokacin da ginin nashi ya tsaya Allah ya kawo su su kuma sun zo da nasu haka rayuwa take sun yi gini su shehu usman dan fudiyo bayan sun gama ginin su kuma turawa suka zo gaba ɗaya suka ruguza wannan ginin suka lalata da awar shehu gaba daya Allah ya sake kawo wasu suka zo suka yi nasu amma ƙur'ani na sunnonin manzon Allah suna kuma ƙarƙashin su ake fahimtar addini duk wanda ka gana sallah ƙarƙashin koyarwa annabi ce wanda ka gana azumi haka ba wai daga wani malami ya ɗauko ba to sai malam ya ce lana ya tabbata gare mu mu al'umma annabi sallallahu alaihi sallama min asilil majidi min din nan za'ida ce ai asilul majidi tushe na ɗaukaka asalin ɗaukaka fiddini a cikin addini saboda mu adda wanda adda wanda Allah ta'ala ya turo shi da addini shine annabi Muhammad wadduna da manan duniya sai ce hada'iquhu lambuna na manzo sallallahu alaihi sallama ma'ana gonaki masu itace fiha a cikin waɗannan lambuna lana ya tabbata gare mu azzillu inuwa yana nufin dokokin da annabi ya zo da su to akwai inuwa a cikinsu da ta tabbata gare mu wal jana da 'ya'yan itace ne nan mu shiga mu sha inuwa sannan kuma in muna buƙatar 'ya'yan itace kuma mu tatsa eh mu katse waɗannan 'ya'yan itace sai mu ci dabino ne aful ne wane ne wane ne yana ishara zuwa ga addinin da annabi ya zo da shi da kuma dokokin da ya zo da shi bai ma'ana addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba sauki inna dina yusrun haka annabi ya ce gaba ɗaya addinin nan an sauwaƙe mana shi a dalilin wa a dalilin annabi muhammad fahana hannu sai ce fahana hannu ga mu al'ummarsa na jini muna katsar 'ya'yan itace ninannu duna kaddin ba tare da wani aiki ba wala karhin kuma ba tare da wahala ba ba sai mun wahala ba mana gamu muna bautar Allah muna samun lada mai yawa eh amma ba tare da wani aiki mai yawa ba ka duba ce in kai sallah biyar za a baka lada sallah hamsin in dai ka yi su yadda annabi ya koyar in ka je ka yi aikin haji duk zunubin da ka yi an goge maka shi ka koma kamar yadda ranar da mahaifiyarka ta haife ka aikin haji so guda kaga aiki kaɗan kuma lada mai tarin yawa to wannan lada ita ce matsayin 'ya'yan itace ne nan kaga ga hanyoyi nan na samun lada gare mu mai yawa kuma ba tare da wani aiki babba ba sannan ba tare da wahala ba kai wuce don Allah to shine yace fa kam zai yawa kade hada a'ama manzon Allah ya shiryar da makahu shine kafi kafiri ko mushriki wa arshada sabi'an kuma ya shiryar da wanda yake karkatacce sabi'u shine wanda ya karkace ma addini fa'adbara shaitanu dalalati shaitanu dalalati shaidan na ɓata fa'adbara a dalilin manzon Allah ya juya baya ya juya baya khasi'an yana kaskantacce bai ci nasara ba da shi ko yaushe abin da yake so ya batar da al'umma kuma sai zan al'umman nan ko yaushe ƙara gane addini take yi ummiyul jahalati marashin wanda bai iya karatu ba marar ilimi na jahilci wa afsaha ya zamo yana da fasaha ƙare an kuma yawaye gari yana mai karatu can da ummi ne bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kuma ga jahilci amma dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama fa afsaha ƙari'an sai ya waye gari yana mai fasaha wajen karatu sai ka ji shi yana rera alkur'ani inda larabawa ummiyai ne kamin tahowa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san karatu ba sai dai ba su san kuma rubutu ba sai dai duk abin da ba larabe ka faɗa ya rike da kwakwalwarsa ba a rubutawa ba a rubutawa shi yasa ake kiransu da ummiyuna kuma babu wani littafi da suke itimadi zuwa gare shi kame alkur'ani himahu kariyar annabi sallallahu alaihi sallama hamahu allahu allah ya kare shi kahalan tun lokacin da lokacin da yana da cijo wana shi'a da lokacin da yana da ƙananan shekaru to annabi sallallahu alaihi sallama Allah ya tsare shi daga aikata abin da baya da kyau a hadin sauran mutane in kan lalaba kurciye su zaka ga abin ba kyau an ɗan yi shegantaka da sauran abubuwa falillahi mamaki ya tabbata ga alkhairin Allah ya ce subuhun annabi wani irin asuba ne wani waye gari ne wanda laisa bai zamo ba ya tulu'u yana bullowa shi wannan asuba ɗin min junhin daga duhu asuba ta amma wadda ba ta bullowa cikin duhu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam laƙari khaba haƙiƙa ya taɓe man adahu wanda ya adawa da manzon Allah aksara khaibatin kuma mafi hasarar taɓewa sai ce rasulun wani irin manzo ne gada ya kasance a hafaza aibatin mafi kiyayewar a mafi kiyayewar ilimi da a tsare lilwahayi ga wahayi ko ahfaza aibatin mafi kiyayewar jaka yan ce aiba shine jaka abinda ake tsare kaya da shi to annabi shine mafi kiyayewar lilwahayi ga wahayin da ake saukan masa duk abinda ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi baya manta shi sanu qure uka falatansa duk abin da ya shafi wahayi manzon Allah baya manta sai dai in Allah na son ya dauke wannan hukunci to shine sai ya dauke wannan abu sai ce wa anna ta yaya ko kuma yara malakuta annabi yana ganin malakuta halittun al'arshin Allah wahawa ba wahuwa ba yadda ka karanta wahawa bai tsaibatin alhali yana zaune cikin garin madina amma kuma yana ganin me malakutul arshi halittun da ke cikin al'arishi yana nan madina sai Allah shi yaye bai hijabi sai ya hango su huduru rasulillahi sallallahu alaihi sallama halartowar manzo sallallahu alaihi sallama game da girman ubangiji domin gairi gaibatin yana yin sane ba tare da ɓoyewa ba hakko yaushe annabi sallallahu alaihi sallama yakan halartu girman ubangiji kuma wannan halartu wata ba ta fakuwa daga zuciyar manzon Allah shi ne min gari gaibatin ba tare da fakuwa ba wa anna ta yaya ya gibul kalbu zuciyar annabi za ta faku daga barin halartowar zatin Allah alhali kuddisa zuciyar an tsalkake ta bisharhi tare da buɗata shi ne alam na shara halaka sadaraka an riga an buɗe zuciyar an wanke ta an tsabtace ta duk wani abu wanda ba a bukata an fitar da shi an ɗauko jalala ta ubangiji aka saka ciki to kaga ba yadda za a yi zuciyar ta faku daga halartar girman allah jalalar allah sai ce na mun buge bihi a dalilin manzon allah aliyafuha ba ya fuha ba alyafuha shine ƙeya kai mun bugi ƙeya kai can saman kai min kulle mulhidi ta dukkanin wani wanda yake karkatacce cikin addini ana na nufin mun yi jihadi in ka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala ka ce kai shirka za ka yi ba za mu ɗauki takobi mu sare ma kai ba za mu barka ba sai ya ce falaza to nan ne aka samu wasu daga cikin su mulhidai karkatattu a cikin addini falaza aka samu wani daga cikinsu ya nemi mafaka bi ƙaulil haƙƙi da furta la ilaha illallah zancen gaskiya ba'a da tamarrudi bayan da ya doge akan kafirci amma da ya ga alamun za a kashe shi sai ya ce ya musulunta da yawa an samu waɗanda suka yi haka wasu labari kawai sun ka ji annabi zai kawo musu hari kawai sai sun ka zo sun ka kawo kansu tukka mai annabi ya zo suka ce mun musulunta ya rasulallah wa ƙulna muka faɗa iftikharan saboda nuna takama haƙ haqqa minhu ya cancanta minhu ga annabi sallallahu alaihi sallama bai auhadi ya zamo makaɗaici cikin halittu annabi ya cancanta ya zamo haka amma duk wanda ba annabi ba to akwai irinsa akwai wanda ya fi sa amma shi annabi shi kaɗai ne amma ana maganar halitta sai ya ce hajjajina mun rinjayi abokan gabanmu ko abokan eh, jayayyanmu irin su yahudawa da nasara domin rinjaye su ta fuskar hujja bi tafdilin nabiyyi muhammad da fifita annabi sallallahu alaihi sallama akan annabawansu mun zo mun tattauna su sun ce annabinsu ya ɗara namu mu kuma mun ce namu ya fi nasu ce to kul hatu burhanakum ku kawo hujjojinku kowa ya kawo nashi suka kawo nasu mun ka kawo namu hujjoji sai mun kare jaye su sai suka yi da cewa lallai namu annabi ya fi nasu falala shine yace jami alwara shine maf'ulun bihi hajjajina jami alwara mun rinjaye dukkanin halittu bi tafdilin nabiyyi da fifita manzon Allah Muhammad annabi Muhammad sai ya ce ai ba abin mamaki na ba domin wasafahu wasafahu wannan sadun fataha gare ta kuma fa'un din nan ta ma fataha Mm, amma ita fa'un abarta da sukunin saboda wazani amma a ka'ida fa'un fataha ake a fataha ake mata amma saboda wazani ya yi fatahan kuma baitin zai kalle wasafu saman dutse laisa min as-safli laisa min as-safahi shi ma sai aka ce min as-safhi shi ma saboda wazani ma'ana ba daidai yake da ƙasan dutse ba tsololuwar dutse laisa min min as-safhi to ba daidai yake da kuma kasan dutse ba ko daidai ne a ba daidai na ba to wanda a sama daidai yake da wanda a ƙasa to annabi shi ne sama sauran annaba a ƙasa suke eh to kaga ba za a kwatanta su ba ba za a kwatanta abin da ga can sama ba da wanda kuma gashi nan ƙasa ta fuskar daraja da kima da sauransu to ya an ce as-safahu shine asfalul jabali ƙarƙashin dutse bisin in an ce as-safahu shine a'lal jabali bambancin su kawai sinu wancan kuma sadu to nan zamu kwana insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh